الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar talata ce da ta daidai da daya ga watan rabi'in sani hijira na da shekara 1434 daidai da sha biyu ga watan februari shekara ta 2013 wannan shine kasan na 32 daga cikin jirangiyar karatuttukan littafin tadwini sunna wallafar profesa matar zaharani allah maɗaukakin sarki a gafarta mishi idan jama'a basu manta ba mun shiga alfasulul awwal wanda malam yake mana karatu dangane da at-tadwin fil qarnayn wato rubutun sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wato albabu thani tadwin sunna fil qarnayn al-awwal والثاني الهجريين tarihin rubuta suna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a karnuka guda biyu da na farko da kuma karni na biyu mun ji cewa ya tabbata a cikin tarihin sunna din annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya yi izini da a rubuta sunna tun zamane shi kamar yadda karatuttuka za su zo su bayyana za mu ji akwai waɗanda ma annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne ba su rubutattun abubuwan da suka samu mutum a zamaninsu mala ya kawo mana tarihin suhuf wato wasu takaddu ko kuma mu ce a zamanance yanzu rubutattun littattafai takaitattu waɗanda suka faru daga wasu sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar su abdullahi dan amr da makamantan su sayyidina ali to sai muka ɗauko sahifa ta ali ibn abi talibin allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda ga ta ita ce ainihin wadda muka mayar abin misali da kuma abin kwatance wadda profesa rafa'atu fauzi ya ainihin zauna ya dirasa tausikiya fikihiyya allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alheri bayan da muka ji bayanai dangane da abin da ya shafi content wato madmun ma fi as-sahifa abubuwan da ke cikin ita wannan takarda ko kuma wannan littafi na sayyidina Ali Allah ya kara mishi yarda sai malam zai fara tattauna mana wasu mas'aloli waɗanda a baya muka yi ishara a kansu daga cikin waɗannan mas'aloli dai wadda muka kwana ta ƙarshe ita ce tawthiqus sahifa wato tabbatar da cewa wannan takarda ko littafi babu shakka sayyidina Ali shine ainihin ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam don an samu amintattun almajirai daga cikin sahabbai da tabi'ai waɗanda suka ruwaito daga gare shi haka su ma kuma waɗanda suka ruwaito daga gare su haka dai tafiyar ta taho har zuwa ainihin zaman nan da manyan malamai irin su al bukhari da muslim da makamantansu suka ainihin ruwaito waɗannan ainihin takaddu Allah madaukakin sarki ya gafarta musu bayan wannan harwa yau sai bayani dangane da wata matsala mai matukar muhimmanci wannan matsala mai matukar muhimmanci ita ce shin ko akwai wani kuskure da ya faru a cikin riwaya wannan sahifa wadda wannan kuskuren har zai sa ita sahifar ta zama ba ta da nagarta ba za ta zama madogara ba wannan ita ce matsalar da Profesa Fauzi ya tattauna tun daga shafi na 26 har kusan shafi na ainihin wato 30 da wasu abubuwa. Babu shakka wannan matsala matsala ce mai matukar muhimmanci. Domin an samu wasu daga cikin manyan malamai ne da so gabata su suka yi wata magana wadda ita ce kusan duk wanda ya dogara da wannan maganar. ya ainihinka wato a cikin sahifar jama'a an ji aliyu yana cewa annabi sallallahu alaihi sallama ya haramta madina tun daga dutsen ayir har zuwa dutsen saur sai aka samu kamar yadda zamu ji wasu daga cikin malamai sai suka ce ai a madina ma gaba ɗaya babu wannan dutsen babu wasu duwatsu masu wannan suna a ƙarƙashin haka shirme ya faru a cikin wannan sahifa in ku har shirme irin wannan zai faru to ya nuna sahifan nan ba ta da inganci na biyu aka samu daga cikin malamai sai wani ya kokarin gyara maganar ya ce a ba kuskure ne ya faru ba abin da ya faru riwaya ce da ma'ana wato kwatance ne annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi makka ita ce take da duwatsu masu suna air da sau to sai annabi yake cewa kamar yadda fadin makka ike daga air zuwa sau to haka fadin madina shi ma haraminta yake daga air zuwa sau ba dan akwai air da sauro a madina ba wato wannan malamin ibnu asir ne yayi kokarin daidaita wannan rikici da ya faru tsakanin waɗanda suka ce babu duwatsu shi kan shi ya tabbatar da cewa eh babu duwatsu to amma kuma sai ya ce ba kuskure ba ne su ku waɗancan sun ce babu duwatsun don haka riwayar kuskure ce shi ma sai ya ce babu duwatsun amma riwayar ba kuskure ba ce me yasa sai ya ce kwatance ne kawai kamar yadda za ka ce tsakanin kasuwar muciya zuwa kasuwar mata kaga kana maganan nan zariya kenan to a kaduna mai yiwa babu irin wannan kwatancan to sai ka je a garin kaduna sai ka ce daga kasuwar mata zuwa kasuwar muciya to sai a ga cewa a to ai duk kaduna babu wuri irin wannan sai a ce a yana kwatanta wa mutanen ne saboda kaza saboda kaza wannan shine darasin mu a yau wanda za a warware insha Allah sai in lokaci ya bayu ne ma za mu kai zuwa ga wata matsala na so zan dan karanto mana kaɗan daga cikin wannan matsala domin bari ku ji wannan matsala ko tana daga cikin matsaloli masu muhimmanci waɗanda ya kamata ka fahimce su a matsayinka na ɗalibin ilimi game da riwayar bukhari domin wasu sun yi amfani da wannan abin da suka ce kuskure ne ko suka soki riwayar daga haka sai suka soki bukhari suka kuma soki littafin na biyu suka karawa kansu karfin hujja da cewa ai shi kanshi bukhari ya nuna cewa akwai ittirabi a cikin riwayar aka tambaye su me yasa sai suka ce ai ya ruwaito hadisin a wani wuri da cewa jabalu kaza wa kaza dutse kaza da kaza sai yayi tasarrufi ma'ana shi kanshi sai ya fahimci cewa airu da sauru kuskure ne don haka da ya tashi sai roito shi da jabalu kaza wa kaza sai aka ce a to ai shi kanshi bukhari ya roito shi a wani wurin da haka amma a wani wurin ya zo da lafazin airu da sauru don haka ba tasarrufi ne ba yadda waccan riwaya ta zo mishi jabalu kaza wa kaza wannan ta zo jabalu air wa saur tana fassara waccan mai cewa kaza wa kaza ce to waɗannan da ina son ku gane muna ƙoƙari ne yau mu karanta wannan ainihin wato shubuhohi sannan mu ji yadda malamai suka bi suka yi maganin su gashi zan fara karatu daga shafi na 26 ne a inda yake cewa كما روى الأجزاء الأخرى من الصحيفة جابر بن عبد الله وأبو هريرة وغيرهم مما سيتضح لنا في فصول هذا الكتاب إن شاء الله تعالى ومع هذا فينبغي أن نناقش بعض الدعاوي bayan da malam ya gama kawo magana dangane da mutaba'atul lis-sahifa cewa ita wannan sahifa da kaji ko abubuwan da ke cikin wannan takardar da wannan littafin na sayyidina ali ko ba aliyu kadai ya ruwaito ba ya ce kaga dai an samu jabir ya ruwaito an samu abu huraira ya ruwaito an samu wasu daga cikin ainihin wato sahabbai sun ruwaito to amma duk da haka kowa ya tashi kuskurantar da abin da ke cikin sahifa yana kuskurantarwa ne da dalilin riwayar aliyu to idan ka kawo shakka akan riwayar ali ha? to me zaka ce kuma game da riwaya Abu Huraira wadda ta dace da ita me zaka ce game da riwaya Jabir wadda ta dace da sauran riwayoyin to malam yace amma dai tare da haka wa ma'a hadha fayanbaghi an nunakisha ba'd ad-da'awi allati taz'umu anna ba'd ma ja'a fi as-sahifa ghayru sahih ya kamata mu tattauna wasu daga cikin maganganu da aka yi su waɗanda yake iddi'a'i ne da'awa ce kawai wato ba daidai bace wannan maganar wadda ita wannan maganar tana riya cewa haƙiƙanin wasu abubuwa da suka zo a cikin wannan ainihin sahifa to ma ba daidai ba ne wa anna fihi wahaman min ruwa da kuma bayanin cewa akwai wani kuskure wanda ya faru sakamakon rudanin da ya samu masu riwaya a wittiraban ko kuma akwai ittirabi shine akwai rashin magana da tabbatuwa a kanta au ta'arudan ma'al ahadith al-ukhra ko kuma waɗannan riwayoyin waɗannan hadisan to sun yi karo da waɗansu hadisan daban malam yace wa sanata awwalu ko haka ne wasanatanawalu kullum min hadhihi da'awi yace duk waɗannan maganganu da aka riya su waɗanda ba daidai bane to zamu ainihin dauke su ɗaya bayan ɗaya wa daf'iha da kuma tunkuɗe su ala hidda mi musu tunkuɗa guda gaba ɗaya mu bangaje su awalan na farko laysa fi sahifati wahmun min ar-ruwa yace a gaskiya saboda Allah babu wani rudani wanda ya samu wani mai riwaya wanda sakamakon haka riwayar za a iya cewa ta zama ainihin da'ifi qala ba'dhum wasu mutane cewa suka yi innahu laysa fi sahih laysa fil madinati jabalan suka ce sam a madina ma babu wani dutse airin wala saurin mai suna air balle mai suna saur wa inna ma huma jabalani min jibali makka suka ce airu da saur duwatsu biyu ne daga cikin duwatsun makka wa wurudu zalika fi ahadithis sahifa dan haka zuwan bayanin cewa akwai wani dutse mai suna airu da saur a madina innama jaa ala sabilil khata gaskiya wannan kawai ba komai bane kuskure ne ina fatan kun gane kun ji wannan da'awa din ko da'awi din wannan na daga cikin da'awi din ma'ana tana daga cikin iddi'ain da ya jawo kuskuren qala mus'ab az-zubairi al-imam mus'ab az-zubairi yake cewa laysa bil madinati ayrun wala thawrun babu wani dutse mai suna ayr babu wani dutse mai suna thawr a madina wafaqahu ala inkari thawr abu ubaid al-imam abu ubaid al-qasim ibn sallamin shi ma ya yarda da wannan magana da Mus'ab Zubair ya fadi faqala shi kuma yake cewa hadhihi riwayatu ahli al-Iraq wannan riwayar mutanen Iraq ce wa amma ahli al-Madina amma dai su mutanen ainihin Madina fala ya'rifuna jabalan indahum yuqalu lahu thawrun wa inna ma thawru bi Makka su dai mutanen Madina basu ma san wani dutse mai suna wato thawr ba a wurin su in dai kaji dutsen thawr to a makka ne wa nara anna asl al hadith ma baina ayrin ila uhudin mu abinda muke gani in jiwa in ji abu ubaidin da yake dacewa da waccan magana abinda muke ganin daidai shine a ce tsakanin dutsen ayr da kuma dutsen uhud amma magana cewa tsakanin ayr da saur to saur dutse ne a madina Profesa uh, Fauzi yake cewa wa ma'ana hadha anna riwayata ahli al-Iraq tata'aradu ma'a ma ya'rifuhu ahli al-Madina. To kaga kenan wannan magana abinda take nufi ko riwayar mutanen Iraq tana karo tare da abinda mutanen Madina suka sani. Mutanen Iraq almajiran Sayyidina Ali din nan da suka ruwaito ha su ne suka ruwaito su shu'uba da su a'amash da sauransu in ba manta ba su ne suka ruwaito cewa airu da saur to in kaji an ce riwayar mutanen iraq to su ake ishara kenan riwayar mutanen iraki ta saba wa abin da mutanen madina suka sani wanda kuma su abin ya shafi garinsu ne wahiya baladuhu a halin ita madina garinsu ce wahum akhbaru biha wa bi jibaliha sun fi kowa sanin madina da duwatsunta wa bitali to kenan sai a ce fahunaka khata fi riwaya akwai kuskure da ya faru a cikin riwayar yu'addi ila adami sihhatil hadith wanda shi zai kai zuwa ga rashin ingancin hadisin kama huwa muqarrarun inda ahli hadis kamar yadda yake tabbatacce ne a wurin malaman hadisi idan riwaya ta zo aka samu a cikin ta akwai wahami to wahami na ɗaya daga cikin illoli guda goma waɗanda suke samun hadisi sai a ce hadisin ya waye gari ya zama ainihin da'ifi ba za a karɓi riwayar shi ba kun ji wannan magana kenan na'am shi ya yarda cewa akwai aure ayir shi abinda bai yarda ba shi kuma akwai saur shi kuma mus'ab zubair yana nufi yana cewa babu airu babu saur to kamar yadda zamu zo mu ji shi kuma ibn al-asir yana cewa akwai ai babu airu babu saur amma ba kuskure bane kun gama ganganun uku to kuma dukkan su kuskure ne to daga nan ne za ku gane ba a zargin malamai in sun yi kuskure amma ba a karban kuskuren nasu dukan maganganun nasu ba daidai ba ne abin da yake daidai shine abin da yake cikin hadisi airu da sauru duwatsu ne a madina kuma sanannu ga mutanen madina don haka wannan riwaya da ta ce airu da sauru a madina ba ta saba abin da yake daidai ba mana ya ce wa kad akhadha ba'd al-ulama'i qawla mus'abin hadha qadiyya musallama an samu wasu malamai wannan magana ta musu abu zubairi ko sai suka ɗauke ta kawai suka rungume ta kuma suka sallama mata ɗari bisa ɗari cewa daidai ce cewa babu dutsen ayir da sauro a madina sakamakon haka hadisin kuskure ne to don haka hadisin da'ifi ne ko kun fahimta jama'a amma fa wani abu mamaki wannan hanyar da aka bi aka raunata hadisin ko babban kuskure ne a raunata hadisi ta irin wannan hanyar ya fi sauƙi a yi ƙoƙarin wajahantar da shi kamar yadda shi ibn al-afir ya yi ƙoƙari tare da cewa shi ma ya wajahantar da shi ɗin inda ya tabbata babu airi da saur to taujihin shi da zai zama daidai ne amma shi ma ya yi kuskure amma ya fi sauƙi a yi taujihi irin nashi da a raunata hadisi bi mujarradin irin wannan abin kawai saboda kunga da dutse da bishiya da gini da wasu abubuwa makamantan haka dukkansu abubuwa ne masu gushewa ko an fahimta jama'a yanzu ta iya yiwa ka tashi a garinku akwai wata bishiya wadda yake ta zama kyakkyawan abin kwatance daga baya sai zo sai zama babu ita yanzu akwai katuwar bishiyar gawo katuwar bishiya ta gawo a jikin zamzam to mutum ya karanta hadisin yanzu in yaje ba zai ganta ba akwai katuwar bishiya ta abin nan mai take da suna kamar dorawa a wurin abin nan wurin jifan shedan indal jamra al-kubra katuwar bishiya ce kamar kamar ta abin nan kamar ta dorawa yanzu duk babu su kuma yanzu duk mutanen maka ba su taba ganin su ba mutanen madina ba su taba ganin su ba to yanzu dan ka je ka kewaye madina kaf haɗɗan shekara 200 in ka tambaye shi bai san su ba to yanzu hujja ne ka raunata hadisin da haka to kun ga ku ɗauki wannan a matsayin ƙa'idoji na ilimi saboda yanzu sai ka samu wani daga sokoto sai ka tambaye shi kai eh ka san kaza ka san kaza ka san kaza sai ce a'a sai buga mahaifin shi waya dan shekara tamanin sai mahaifin shi ma sai ce babu wannan abu wannan ba dalili bane kai inkarin abin da ka gani a cikin littafin dan hodiyo wanda shi ya ce akwai hukun fahimta jama'a yanzu akwai wanda yake kaf rayuwar shi a cikin garin Zaria yake yinta cikin garin Zaria Zaria City bai taba zuwa sabon garin Zaria ba bai taba zuwa ba to amma in ya tafi Abuja sai ce mu ne yan zariya halal malal duk abin da kuke so ku tambaye mu haka ne ko ba haka ba sai wani ya bugo mishi waya sai wani ya ce mishi wani ne ya bugo min waya ran nan sai ya ce daga kofar gidan iyaye ke to Allah ina ne kofar gidan iyaye ke a zariya sai ce a hayati zariya ba wani ba wani kofar gidan iya a cikin garin zariya akwai hakimi mai suna iyan zazzau yana da gida yana da fada a nan to shi a can ya ƙara rayuwar shi amma kaga iyan zazzau gidan shi yana nan a sabon gari to shi kuma kaf ɗan shekara hamsin ne ya tafi abuja kuma bai taɓa zuwa sabon gari ba kuma cikin garin zaria gari ne wanda za ka rayu har ka mutu baka da buƙatar gwargwaje ma ba sabon gari ba to yanzu dan shekara hamsin in aka yi mishi tambaya da Allah ya ku ne yan zaria da Allah wani ya bugo min wayaran na ya ce wai yana kofar gidan iya iya din nan kuma ya ce wai hakimi ne da Allah a ina ne a zaria sai shi wannan ya ce a babu sai ce amma bari mu buga waya sai buga kanin shi waya kai eh ba baba waya mu yi magana da shi baba eh to Allah duk cikin zariyar nan ina ne gidan iyaye ke hakimi sai ce a babu sai ce ƙarya yi maka babu kun fahimta jama'a to dan haka zaka ga idan kana karanta maganganun waɗannan malaman zaka zama mai basira fiye da wanda ba karanta zaka rinka taka tsantsan akan abubuwa shi yasa so da dama za ku ji wasu malamai ne za su je sai su magana idan an san suna da kyakkyawan nufi ba a cewa sun yi ƙarya sai dai a ce kuskure ne to amma abin da yake damun mu yanzu kun ga kamar wannan misalin da muka yi a nan akwai irin wannan da yawa wasu za su je suna karar da da'awar mu in ka tambaye shi kai ka taba zanin wurin sai ce a wai duk zariya babu wai abin da yake nufi duk zariya anguwarsu iya anguwarsu ya sani kun fahimta jama'a wannan ka'ida ce ta ilimi don haka karkai gaggawa wajen inkarin abubuwa kuma akwai abubuwa waɗanda suke ɗaukan wata ma'ana saɓani yadda ka sani shi yasa masu bincike galibi ba su zama a kan tebur su yi sai su shiga su fita su shiga su fita misali yanzu shata ne wa wani matashi a lokacin mahauci ya mai waka yana yaro na gwandu mai namansa ina ce gwandu jihar kebbi take yaro na gwandu mai namansa to in ka je gaba ɗaya gwandu ba wannan yaron me yake nufi gwandu road ta kaduna gwandu road a kaduna akwai gwandu road to mahauci ne a gwandu road sai shata yake mai waka yana yaro na gwandu to me za a ɗauka ba gwandu road ba gwandu gari to in haka tambayi wani dan gwandu kai eh da Allah ka nemo mana yaro na gwandu mai naman sa ce a kai a ƙarya ce kawai sha ta yi sai a gwandu road yake nufi ko kun fahimta wannan waka kenan fa me kake tunani qur'ani me kake tunani hadisi kawai bi mujarradin yanzu saninka ga al'adun hausawa da iya harshen hausa zaka fassara waɗannan waƙoƙin na shata ko kun fahimta dubi wakar da yawa garban bici ya ce laifin da ne maka gida ka yafe mini laifin da ne ma daji ka yafe mini dan shehu to wanne laifi ne ya a gida wanne ya a daji sai fa da aka tambaye shi sannan ya fassara ya ce in ya shigo daga katsina zai shigo bici akwai gona da shi garban bici yake da ita sai tsaya ya ɗiɗɗibi duk abubuwan da yake so a yanka mishi tantabaru ya ci abin nan shi da yaran shi sannan su tashi laifin da ya mishi a daji kenan sannan in ya shigo gari kuma sai tafi gidan mai sai an cika mishi motocin shi da mai sai ce ku tashi mu tafi yara su ce kawo kuɗin mai sai ce ba gidan man ubana ba ne sai kore sai gaba shine laifin da ya wa garban bici a gari kenan laifin da ya a gida kenan shine yake cewa baba ka yafe mini dan shi ku tambayi baba ya yafe mini dan Allah to yanzu kai waka ce tana bukatan tafsiri saboda Allah jama'a so ku rinka fadaka wallahi dan haka wallahi in naga mutum yana rigima cikin harkar malamai wallahi sai in ji gaba na ya fadi yana ba shi kanshi ya zama mana abin tsoro wannan mus'ab zubair kaka dauka wani fake-faken malamin islamiya ne babban malami ne mujtahidi malamin hadisi amma gashi ya tafka kuskure a cikin hadisin yanzu ana kokarin a fahimci menene ma me ya kai shi zuwa ga kuskuren tukuna shine gashi nan sai yake cewa وقد أخذ بعض العلماء قول مصعب هذا قضية مسلمة وسمع لما يسن دوكي وانا مغانا دا مصعب الزبير يكو abin sallamawa ce kawai sun sallama mata kun ga haka abin ya faru fa hadisin ainihin tafiya sujuda haka ibn al-qayyim ya kuskure fa sai wasu malamai nan ma sai suka dauka qadiyya musallama har yau rikici ake da su musamman akwai waɗansu hadisai da suka goyi bayan abin shin za a tafi sujuda ne da hannu haka ko ko za a tafi da gwiwa ne ibn al-qayyim da ya kawo hadisin abu huraira wanda abu huraira hujja ne ai hadisin abu huraira hujja ne akan matsalar da ake tattaunawa da yake cewa la yabruk kama yabrukul ba'ir la yabruk ahadukum kama yabrukul ba'ir idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir idan ɗayan ku zai sujuda to kai ya durkusa kamar yadda raƙumi yake durkusawa sai hadisin ya ce wal yada yadaihi qabla rukubatayhi ya fara sanya hannayen shi kafin gwiwoyin shi don haka idan ɗayan ku zai sujuda kada ya tafi da gwiwa domin raƙumi yana tafiya da gwiwa ne sai dai ya tafi da hannayen shi sai ibn qayyim ya ce a inna fi hadisi abi huraira qalban min rawi mai riwayar hadisin nan ya mai da hadisin kwan gaba kwan baya sai ya ce yadda hadisin yake shine idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir yace nan daidai ne amma da yace wal yada yadayhi kabla rukubatai sai ce kuskure ne wal yada rukubatai ne kabla yadai to yanzu wannan kuskure ne ibn al-qayyim ya a cikin zadul ma'ad ya dauki shafuffuka wajen guda biyar yana sharhin wannan kuskuren nashi dan ya tabbatar da kuskuren amma shi a wurin shi daidai ne to wasu da suka zo sai suka dauki wannan qadiyya musallama ce yanzu ina so mu ɗauki wannan a matsayin misali mu tattauna ku fahimta sannan mu zo mu sake warware wannan tunda ɗaliban ilimi ne an tsogalo matsala abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama ke cewa idan ɗayan ku zai yi sujuda kada ya durƙusa irin yadda raƙumi ke durƙusawa to yanzu abu na farko da za ka yi bari ku ji ƙa'idar fahimtar hadisai musamman hadisan da annabi ya buga misali da wani abu ko wata dabba a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce mumini in ka dube shi dangane da alaƙa shi da mumini wajen rufin asiri da taimakon juna to kamar madubi ne madubi idan ka tsaya a jikin shi sai ce maka akwai kwantsa a nan gyara sai ka gyara sai ce hularka ba ta zauna ba gyara sai ka gyara sai ka sake duba yaya ɗan uwa yayi sai ka tafi ka ji taimakon da madubi ke maka ko to bari ka ji ƙarin misalin na annabi ko idan wani ya zo ya tsaya a cikin mudubin shi mudubin da ya maka gyare-gyare zai nuna wa wancan kwantsarka da hularka da sauran kurakuranka to shine haka mumini yake game da dan uwan shi to kaga in kana son kai wannan hadisin kyakkyawar fahimta ko to ka koma ka dubi mudubi to kana son ka yi wa wannan hadisin kyakkyawar fahimta eh dubi raƙumi yaya raƙumi ke durƙusawa ta iya yiwa ka ce kai ai ba mu da raƙumi a garinmu to ni kuma sai in ce maka da raƙumi da akuya da tinkiya to duk irin durƙusansu ɗaya ne to dubi tinkiya da raƙumi da waɗannan dabbobi da muka faɗi idan za su durƙusa suna durƙusawa ne da gwiwa ba da hannu ba amma barkaci gwiwarsu su gwiwarsu to tana kafar gaba ne to abin da ake so ka fahimta a nan yanzu ba ana maganar kafa ne da hannu ba ana maganar hannu ne da gwiwa don haka kafafuwan baya na raƙumi da tinkiya da akuya su suka fi kama da hannu na mutum na gaba ka duba da kyau ka gani sannan kafafuwan ka kai wanda inda za ka zama kamar tinkiya za a ce su ne na baya su kuma sun fi kama da kafafuwar raƙumi na gaba kafafuwar raƙumi na gaba ka dubi gwiwarka da kyau in kai haka da ita to dubi gwiwa akuya dubi kafarta ta gaba ta fi kama da taka ta baya to dubi hannunka to dubi kafar akuya ta baya sun fi kama da juna to yanzu gwiwa ce annabi yake cewa idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir idan ɗayan ku zai sujuda kada ya durkusa kamar yadda raƙumi yake durkusawa to raƙumi in ya tashi durkusawa ka dube shi da kyau a cikin waɗannan kafafuwa hudu wacce yake fara zubarwa ta gaba to yanzu ba ita ta gaban ba tukuna me yake fara ajewa gwiwa wadda gwiwar tana jikin kafafuwan gaba to abinda ibnul qayyim ya fahimta sai fahimci to ai kafafuwan gaba ga raƙumi su ne hannu kaji asalin abin da ya taimaka mai wajen kuskura amma ya manta cewa kafafuwan gaba su suke ɗauke da gwiwa irin wadda take ga ɗan adam na haka sadda ɗan adam zai durkusa shi haka zai tafi a daidai lokacin nan shi kuma raƙumi waɗannan na gaban ne gwiwar za su zuba to yanzu gwiwa ce annabi ya hana a durkusa da ita don haka sai hadisin ya ce wal ya ba ya daihi don haka ya fara sa hannayen shi kabla rukubataihi kafin gwiwoyin shi da haka in za ka tafi sujuda abinda yake daidai sai ka tafi sujuda haka shi ne abinda yake daidai idan ka tafi haka to ka tafi irin yadda raƙumi yake tafiya to hadisin ya hana haka to amma mutum nawa ne suka natsu da kyau suka fahimci wannan yan kaɗan ne wannan kuskuren fahimta da ibnul qayyim ya a cikin zatul ma'ad sai ya taimaka musu wajen wancan kuskure sannan sai aka samu wasu riwayoyi waɗanda suka ƙara taimaka musu cewa annabi ya yi umarni ko yana tafiya da gwiwa wannan riwaya ba wai ma ba isiya ba fa hasan munkara ce a ƙarƙashin wannan bai halatta ku ji bai halatta a ce ainihin mutum ya zo sujuda ya aje gwiwar shi kafin hannayen shi ba sai dai hannayen shi kafin gwiwar shi to ibn hajirin da ya zo cikin bulogul maram da ya kawo hadisan guda biyu ya kawo hadisin tafiya da hannu ya kuma kawo hadisin tafiya da gwiwa sai ya ce fa'inna lil'awwali hadisin farko shine hadisin da ke cewa a tafi da hannu na abu huraira shahidan min hadis ibn umar yana da abin da zai kara mai shaida na riwayar ibn umar sai ce wa fil bukhari ko ta kalma makamanci haka yace yana cikin bukhari idan ka tafi ka duba cikin sahihul bukhari ko kuma ka duba bulugul maram da ta'aliqin fiqi sai kaga ya kawo cewa nafi'u yace abdullahi dan umar ya kasance idan zai tafi sujuda yana tafiya da hannu shine shahidin to yanzu kun ga meye ya taimaka wa ibnul qayyim wajen wannan kuskure wallahu ta'ala a'lam babban abin da ake ga ya taimaka mishi shine iyakacin abin da yake fahimta gwiwar dan adam da take a kafar shi to haka gwiwar raƙumi take a kafar shi bai riski cewa gwiwar raƙumi a hannun shi take ba irin wannan gwiwar ta dan adam ta kafar shi to in ka zo kana son ganin irinta a raƙumi to tana gaba irin wannan gwiwar ta dan adam ta hannun shi in ka zo kana son ganin ta a raƙumi to tana baya ku duba da kyau ku gani to kun ga wannan ko shi ya taimaka to sai aka samu da yawa mutane da suka zo sai suka bi wannan kuskure to haka wannan kuskuren ya faru daga al'imamu mus'ab az-zubairi ku tsaya yanzu ku fahimce ni da kyau don za ku fi gane dalilin da ya sa na ɗauko wancan misali da a ce zamani ne da mus'ab zubair ya rayu mai sauki ma'anan mai sauki yanzu akwai garin da ni ban taba zuwa ba amma in abu ya kama sai in buga wani waya e wani e tashi ka je gari kaza in ka je gari kaza je kauri kaza kai min bincike kaza kai min bincike kaza wani ya yi mamaki kwanaki da ya ji na yi wani tarihi na malamin shi ban taba ganin malamin ba ban taba zuwa garin ba ya ji a kasar da tiryan tiryan har shi kan shi malamin da aka yi mai kasar din ya mamaki yaushe aka zo aka yi wannan mahirar da shi ban taba zuwa garin ba ko hanyar garin ban sani ba ma a jihar nan ba ce amma wani na tura kuɗi ta akawun wani eh ga kuɗi hau mota je ka gari kaza je ka wuri kaza je ka kaza je ka kaza an ka je ka bugo min waya za mu yi magana da kai ta bani details sai ta bani details suna ta rubuta na ta rubuta da da da abu az-zubairi abu mus'ab menene mus'ab az-zubairi da ya rayu kun ga irin wannan zamanin da zai iya zuwa maka madina ya zai tambayi mutanen madina ko akwai waɗannan duwatsun a yanzu ko a zamanin da an taɓa yin su don abin da nake ta ƙara nuna muku akwai wuraren da yake akwai su a da amma a yanzu babu su haka kuma za ka iya samun akasi akwai su a yanzu a da kuma babu su yanzu kaga da babu randa babu da nan agwaro ko akwai randa da babu da ba flyover a nan dan magaji da ba flyover a kawo da ba flyover a nan abin nan kwangila duk babu shekaru ashirin da suka wuce babu to shi yasa abubuwa na ilimi kana da buƙatar kafin ka tabbatar ka yi ta haƙiƙi kafin ka yi inkari ka yi ta haƙiƙi in ba haka ba kuskure zai yawan faruwa gare ka musamman idan ka san cewa mutane suna ɗaukan magana ka ta zama babbar madogara malam yake cewa walakin nahu mu'taqadu sai dai su waɗannan malamai suka ƙudurci annal hadisa laysa fihi wahman wahmun an fahimta wato an samu wasu malamai da suka ɗauki wannan matsalar ta shi mus'ab az-zubairi ko kuna ji suka ɗauke ta a bace tabbatacciya cewa babu waɗannan duwatsun amma kuma da suka tashi sai suka ce kuma babu kuskure a cikin hadisin sun yadda babu dutsen jabal da ayr amma kuma ba kuskure ba ne to kun ga su ne ɓangare na biyu yanzu za a fara magana ɓangaren farko shine babu duwatsun kuma hadisin da'ifi ne bangare na biyu babu duwatsun amma sai suka ce hadisin babu kuskure a ciki wa awwaluhu bima la yatanafa ma'a hadhihi alqadiyya sai suka yi ta'awilin hadisin yadda ba zai yi karo da wannan matsala da muke tattaunawa ba cewar babu din amma sai suka yi ta'awili yadda ba zai karo ba wa huwa annahu la yujad ayrun wa saurun bil madina yadda suka ce babu wani dutsen ayr da saur a madina walakinnahuma bi makka suka ce a makka ne suke qala ibn qudama al imam ibn qudama yace yahtamilu an yakuna al murad miqdar ma bayna ayr wa saur bi makka ta yiwu abinda annabi yake nufi madina harami ce gwargwadon fadin ayru da sauru na makka ko kun fahimta kun ga sun yadda hadisi sahihi ne ba su yadda ma kuskure ya faru a hadisin ba amma kuma ba su yadda akwai saur da ayar a makka ba a madina ba sai suka ce abinda annabi yake nufi wallahu alam don haka sai yahtamilu yana iya yiwa annabi yana nufin cewa gwargwadon fadin kasar madina daga ayar zuwa saur gwargwadon fadin kasar makka na airu da saur to haka gwargwadon wannan fadin in aka zo madina to ya zama ainihin harami aw samman nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aljabalain alladaini bi tarafai almadina airan wa sauran tajawuzan ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya dubi duwatsu guda biyu da ke karshen madina dama da hagu ko gabas da yamma ko kudu da arewa sai kawai ya sanya musu sunan airu da saur tajawuzan kawai kun san ana yin haka misali jama'a a aikin jarida da aikin security na 'yan sanda da soja abinda nake gaya muku ran nan intelligence akwai binciken da in ka zo yi ko za ka buƙatu ga wani suna sai ka ɗauki wani suna sai ka sanya wa abu tajawuzan ne kawai hakan ya ka aikin 'yan sanda an ga wata gawa ana son bincike a kanta an rasa ya za a yi sai a sanya mata suna sai a ce kawai ahmad amma sai su ce wannan ahmad da suka sa sun sa ne kafin su gama bincike don haka duk sanda suka ce gawar ahmad ta kai mita kaza mita kaza to sunan shi suke nufi amma suna na majazi ana yin haka a cikin aikin jarida ana yin haka a cikin aikin intelligence ko kun fahimta jama'a to abin da suke cewa kenan wato dan a fahimci kwatancan sai kawai sai annabi ya kira wancan dutsen ayir wancan dutsen saur kawai shi kenan Allah ya sa kun fahimta na'am a ai huwa sallallahu alaihi wa alihi wasallam allazi sammahuma wato annabi ne ya kira waɗannan duwatsu guda biyu da wannan suna amma ba wai dan sunan su kenan ba wa qala ibn al-athir ibn al-athir sai yace muttajihan hadha littijah shi ma ibn al-athir ya bi wannan tafarkin ma al-ikhtilaf fi ta'wil sai dai shi ya saba ibn qudama a wajen ta'wilin wakila sai ce inna airan jabalun bi makka fa yakunu almurad annahu harrama min almadina qadra ma baina air wa thawr min makka sai ce sai ya zama kenan annabi sallallahu alaihi wa sallama shi kanshi ya san babu wani dutse mai suna air a madina sai dai a makka ne to sai ya zama kenan da ya haramta madina yana nufin ya haramta madina gwargwadon fadin airu da thawr da ke makka ala hazfil mudaf wato ya hazzafe mudaf din kenan wa wasfil masdar al-mahzuf an gane هذا مع ذكر أن جبل عير معروف بالمدينة وأن ذكر ثور غلط من الراوي معنى سيقدر كي نمي مغانا محزوفي دعيك حذف المضاف منين مضاف إن ku duba yanzu kun fahimci maganar ibnu qudama ko to ita maganar ibnu asir ibnu al-asir ta yi kama da wannan sai dai abinda yake cewa na'am a ce babu wani dutse ayir a ainihin madina kuma babu wani tsawur a madina sai dai a makka sai zama kenan annabi ya haramta gwargwadon fadin waɗannan wurare da ke makka to irinsu a madina ala hazfil mudaf wa wasfil masdar a almahazuf to ku duba dai menene mudaf din saur ala hazfil mudafi da annabi ya ce ma baina air ha wa saur to menene mudaf din jabal kalmar jabal jabal saur da jabal air wa wasfil masdar al-mahadhuf da kuma siffanta shi masdarin da aka shafe menene masdarin da aka shafe jabalu makka jabalu thawr jabalu thawr jabalu ayr yanzu wannan mudafun ne wa mudafun ilaihi to me mudafun ilaihi anan a saur da ayir to kenan menene mudaf din jabal to tunda ya zama malan ya ce ala hazfil mudaf an shafe mudaf to me mudaf jabal wa wasful masdar aka kuma siffanta al masdar المحذوف منين مصدر المحذوف جبل ثور sai aka share jabal da aka tashi sai aka siffanta a da aka tashi sai aka siffanta me wato kaka tafi da nisa jabalu saur jabalu ayir kalmar jabalu dai yanzu mun yadda ita ce mudaf to ita ce mala ya ce sai aka share ta da aka share ta sai aka yi ibqa'in sai aka bar kalmar me sai aka bar kalmar saur da aka tashi kuma sai aka siffanta al-mahzuf din shine jabalin da cewa me ayr da cewa saur don haka yanzu wannan bayanin da ake cewa daga airu zuwa sauru me airu da larabci aurakin jaki menene sauru da larabci bijimin sa to yanzu kama ana cewa daga jaki zuwa sa za ka fahimci wani abu anan? ba za ka fahimta ba ashe yanzu abin da ake ce maka kalmar jaki da aka ce a nan ba jaki ake nufi ba suna ne yadda ya zama alami nawa na wani dutse kamar yadda ake duban dan adam sai a rinka kiran shi a ce dutse ana cewa dan adam ne dutse to yanzu aka dubi dan adam aka ce mishi dutse sunan shi ne ko kuwa ba sunan shi bane ya zama lakabi gare shi to yanzu aka zo aka ce dutsen nan yana da ƙananan kunnuwa dutse yake siffantawa ko kuwa mutum don haka yanzu abin da ake ce maka sai annabi ya koma yana siffanta wannan dutse da ainihin waɗannan sunaye yawwa kenan wannan magana abin da take cewa ta ibn al-asir dan bambancin ta muke so a fitar da inda mala yake cewa wa qala ibn al-asir muttajihan hadha al-ittijah ma al-ikhtilaf fi at-ta'wil shi ma ibn al-asir ko ya bi irin wannan fassarar ne ta ibn qudama amma da yazo fassarawa ko shi sai ya dan saba ku ji jama'a ku duba kowa ya natsu ku dubi yadda bayanin yake ibn al-asir abin da yake cewa babu wasu duwatse a madina jabalu da sau babu airu da sau babu abinda ibn kudama ya faɗi kenan to ibn al-asir ma abinda ya faɗi kenan kun ga maganar su tayi ɗaya to amma shi ibn kudama sai ya ce annabi ya ɗauko sunayen duwatsun makka ne ya sanya wa wasu duwatsu a madina kenan yanzu mai wannan yake nufi akwai wasu duwatsu a madina da annabi ya ɗauki sunan ya ara ya sa musu ya ari sunayen duwatsun maka ya sa musu to shi kuma ibn al-asir sai ya ce babu duwatsun kuma ba aran sunan annabi ya sa wasu duwatsu ba don haka babu duwatsun babu wasu to me annabi ya kenan annabi ya ɗauki sunayen ne kawai sai ya faɗi faɗin dutse kaza da dutse kaza wanda in ka zo madina babu wani dutse wanda ake kwatance da shi ba ma wai ake faɗa mai sunan haka ba wato maganar ko sai ka natsu da kyau ibnu kudama na cewa akwai wani dutse a madina a kudu akwai wani a arewa waɗannan duwatsun sai annabi ya aro sunayen duwatsun maka sai ya sa musu arowa to me bambancin wannan magana da ta ibn al-asir ibn al-asir kuma sai ya ce a a madina ba wasu duwatsu ne annabi ya aru sunan ba ma a kawai fadin ya fadi na can maka kawai a zo duk inda aka auna ya kai fadin waɗancan na maka to kawai haramun da Allah waye bai fahimta ba kun fahimci magana tukuna wancan ya yadda akwai wasu duwatsu amma ba sunan su airu da sauru ba sai annabi ya aro sunayen duwatsun makka da madi'in makka airu da sauru sai ya sa musu to sai ya faɗi hukuncin don haka kenan yanzu ana zuwa madina sai a ce waɗanne duwatsu ne annabi ya ba su sunan aro sai a ce wannan sai a ce to daga nan wanne ne ɗayan wannan sai a ce to daga nan zuwa nan to harami ne na madina ita kuwa magana ibn al-asir ba haka take cewa ba sai an je an gwado fadin duwatsun makka daga nan ai zuwa nan sau in aka gane haka ko sai a zo to in aka sa wa madina haka to sai a sa landmark sai a sa alama sai a ce to nan harami ban san ko kun fahimta shine yasa professor yake cewa waccan irin fassara ta ibnu kudama irinta ibnu al-asir ya dauka sai dai da yazo fassarawa shi kuma sai dan saba to yanzu in kun fahimci maganganun da kyau to yanzu ne sai mu fito muku da hakikanin su da na rage muku su waɗanda suka yi kuskure na farko suka ce babu dutsen waɗanda suka yi kuskure na biyu su ma suka ce babu dutsen waɗanda suka yi kuskure na farko suka ce babu duwatsun a madina don haka hadisin ba'ifi ne kawai an rufe shafin shi wa yake kan wannan magana shine musu abu zubairi ibn qudama shi kuma sai ce babu wasu duwatsu masu wannan suna amma hadisin sahihi ne don annabi ya aro sunayen duwatsun maka ne ya sa wasu duwatsu a madina kawai ibn al-asir shi kuma sai ya ce babu wasu duwatsu a madina da wannan sunan kuma annabi bai ari sunan wasu duwatsu a makka ya sa ba sai dai ya ari fadin ne na waɗancan duwatsun makka sai ya sa wa madina hukunci kun fahimta? to bari ku ji sai malam yake cewa هذا مع ذكره أن جبل عير معروف بالمدينة ابن الأثير ينا فدن wannan maganar fa amma kuma yana cewa dutsen Airu sananne ne a Madina wa anna dhikra saurin ghalatun min rawi sai kuma yace ambatan saur kuma a cikin hadisin to kuma kuskure ne mai riwaya yi dole kaga za a samu matsala dai a cikin fassarar shi wato da ya gama ambato sai ce ko da ike akwai dutse airu a madina amma cewar ma akwai air a cikin riwayar saur to ya ce wannan kuskure ne waƙalar nawawi ya ce yuhtamalu anna sauran kanas mujabalin hunak ta yiwu saur dinnan sunan wani dutse ne a can imma uhud wa imma ghairuhu ko dai uhud ko kuma wani shi shi kuma nawa kun ji nashi kenan yanzu nawa shi kuma me yake cewa in ma sunan nan na saur ko dai dutsen uhud shi ake gaya wannan sunan ko kuma wani dutse ne daban Allahu akbar da wannan ne za ku gane malaman hadisi Allah ya yarda da su kun ga wani littafi da aka rubuta akan duwatsu kawai a musulunci duwatsu al-buldan kun gan shi kitabul amkina shi wannan duwatsu ai wannan wannan duwatsu wannan littafi yana magana ne akan al-amkina wurare wal buldan wal miyah afwan da ruwa koguna da 'yan wutsiyoyin ruwa da sauran wal jibal da duwatsu wa nahawiha da makamantansu kamar tuddai al madhkuratu fil akhbar wal ash'ar waɗanda aka faɗe su a cikin hadisai da waƙoƙi gashi abul fatah nasr ibn abdurrahman ibn isma'il al iskandari al mutawaffa sanata ha wahidin wa sittina wa khamsami'a wanda ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama tana da shekara 561 a karni na shida ya rayu ya rasu duwatsu yanzu ka haka man wannan littafin sai ka ɗauka sai ka bude in ka zo sai ka budo inda ya kawo ayir da saur sai ka ga me ya ce amfanin waɗannan ke irin waɗannan malaman ɗayan biyu suke yin aikinsu in ma yawo suke da kansu suna tafa suna rubuce-rubuce suna zuwa suna zama da mutanen ƙauyuka wannan dutsen na kwatarkwaci menene kuka sani game da shi menene kaza menene kaza menene kaza su malaman tarihi ne ba malaman asar ba ne wato ba bincike suke waɗannan albarkatu ne a ƙarƙashin shi ba suwa suka zauna su a'a su kawai me suna wannan dutsen yaya fadin shi yaya tsawon shi yaya kaza shikenan sai wuce sukan yi wannan aikin har zuwa yanzu ko kuma su tattaro littattafan da aka rubuta a wannan nahiyar sai littattafan su kusanto musu da nesa haka ake yi shi yasa tarihi yana daga cikin abubuwa waɗanda yake sai an yi tsantsan don tarihi ana iya hada fada da shi ana iya ka zaman lafiya da shi sai an yi tsantsan wajen isdare shi ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka na'am na'am tsaye tsaye duwatsun ayar da saur na madina shine wasful wasful mudaf din jabal jabalu makka jabalu makka jabalu madina eh sai aka faɗi mudaf din na'am to mu dawo kan magana akan airu wa saur jabalani bil madina to yanzu bayan duk da ya gama kawo wannan rudani da kuskure da aka haifar a cikin wannan hadisi kuna ji sai ce to airu da saur sun tabbata duwatsu ne guda biyu a madina ولقد انبر العلماء للرد على هذه الدعاوى malam yace malamai sun tunkari raddi ga waɗannan kurakurai wa isbata anna alhadith laysa fihi waham kuma tabbatar da cewa babu kuskure a cikin hadisi wa anna alwahama huwa fi nafi an yakuna hunaka jabalani fil madina abinda yake kuskure shine kore cewar akwai ma duwatsu guda biyu a madina wannan shine wahami wa annal wahama huwa fi nafi an yakuna hunaka jabalan fil madina kore cewa akwai duwatsun ko shine ma kuskure in ka tabbatar da duwatsun ko kai daidai amma in ka ce babu shine kai kuskure wa annal haqqa kama yaqulu al muhaqqiqun min al ulama gaskiya ita ce kamar yadda ƙwararrun malamai suka ce anna hunaka jabalaini fi tarafai madina akwai duwatsu guda biyu a gyaffa guda biyu na madina ahaduhuma yusamma sauran wal akhar yusamma ayran daya ana kiran shi saur daya ayr wal awwal fi shimalil madina daya yana ainihin arewacin madina khalfa jabal uhud a bayan dutsen uhud kuma dan karami ne bai kai ko rabin rabin rabin rabin uhud ba ku kiyaye don haka uhud ku ji ba ita ce boda ta haramin madina ba dutsen uhud duk da girman shi kaf yana cikin haramin ne to akwai wani dutse dan karami a bayan shi bai kai ya komo ko kaɗan a kwatanta shi da dutsen uhud ba wannan dutsen shine asalin dutsen da ake magana akan cewa shine saur an gane ai shine ayir والآخر يسمى عير والأول في شمال المدينة أي ثور شيني أباين أهد والثاني في جنوبها وفي جنوبها نبيكما ينا أينهن جنوب شيني كدنشن مدينة نافات أنغاني أي إنهما yahuddani almadina min hatainil jihataini wato waɗannan duwatsu guda biyu su ne suka yi wa madina iyaka ta waɗannan nahiyoyi guda biyu wa mimman bara li isbati hadha ibn hajar fi fathil bari daga cikin malaman da suka ɗauki ragamar tabbatar da wannan magana akwai ibn hajar a cikin fathul bari wa abdullahi ibn abba ibn al-abbas da abdullahi ibn al-abbas ba sahabi ba fa as-samhudi a cikin littafin shi as-samhudi fi wafa'il wafa bi akhbari daril mustafa wannan littafin yana nan muna da shi yana nan a cikin library wa muhammad fuad abdulbaki fi ta'liqihi ala muslim da kuma muhammad fuad abdulbaki akan ta'liqin shi na sahihu muslim gashi nan shi ma muna da shi mai mujalladi biyar munaqashat ibn hajar ga tattaunawar ibn hajar kamar yadda muka faɗi ba sai mun karanta ta ba don ba karatun littafin muke ba tattaunawar tana tabbatar da cewa akwai duwatsun guda biyu bayan akwai duwatsun guda biyu duwatsun nan su ne waɗanda suka yi wa madina iyaka iyakacin maganar ibnu hajirin kenan a takaice wata magana ta ibnu hajirin ita ce malam ya kawo ta cewa hal gayyaran bukhari fil hadith shin bukhari ya sauya lafazin hadisin ne wato saboda ya ga akwai kuskure a ciki ita ce magana da muka kawo wasu sun ce ai cewar saur da ayir kuskure ne don haka bukhari da ya tashi sai ruwaito ya cire ayiru da saur sai kawo kaza wa kaza wannan maganar ma kuskure ce kwarai da gaske domin karar a cikin riwayoyin imamul bukhari an ga riwayar imamul bukhari musamman wadda ta zo a cikin kitabul fara'id ta ambaci saur din ina fata an gane Allah maraukakin sarki ya tabbata ya taimake mu to sai kuma munaqashatu samhudi Abdullahi ibn al-Abbas as-Samhudi shi kuma bada bi ta'rif bi hadain al-jabalain fa qala amma ayr wa yuqalu ayr saboda haka nake dan san karanto mana wata magana ta shi kawai yace shi dai dutsen ayr ana kuma ce mishi ayr fa jabalun kabirun mashhurun fi qiblatil madina katan dutse ne babba shahararre a alƙiblan madina bi qurbi zulhulaifa kusa da zulhulaifa miqatul madina miqatin mutanen madina kuna fahimta jama'a alƙiblar madina ina ce alƙiblar madina madina suna kallon kudu ne in suna sallah don haka ga kudu nan to ta nan inda ainihin wato alƙiblar su ba ko na ɗirkeken dutse a can ainihin wato bayan miƙatinsu a nan ne wannan dutse yake wa amma saur fajabalin tsagirun khalfa uhud shi kuma ƙaramin dutse ne a bayan uhud kun ji maganar wannan kenan shi ma ya tattauna waccan magana ya tabbatar da cewa maganar mus'ab kuskure ce sannan sai munaqashatu fuad abdulbaki fuad abdulbaki shi ma haka ya tattauna wannan magana ya kawo ta kamar yadda suka kawo sannan ya biya rugurguza ta da cewa a yo ai waɗannan haƙiƙa kuskuren ya samo asali ne dai daga abu zubairi abu ubaidin ya bi shi a kai daga ƙarshe sai ya ce to ai shi ma abin wato shi fa'adu abdulbaki ya yi wa mas'alar kallo ne ta kallon masu riwaya hadisi malaman hadisi ta ya za a ce ma akwai kuskure a cikin wannan hadisi ya ce hadisin nan fa bukhari ya ruwaito shi a cikin sahihul bukhari ya ce masu riwayar wannan hadisi ai ba zai yiwu a ce wai wani kuskure ko wahami ma ya shafi wannan riwaya tasu ba sai ya ce tabbas wannan hadisi manzanmu muhammad sallallahu alaihi wasallama ya faɗe shi a madina sahabban shi mutanen madina sun ji sannan kuma daga cikin waɗanda suka ji wannan hadisi a wurin shi akwai sayyidina ali wanda saboda kwaɗayin da sayyidina ali yake na ainihin kiyaye wannan hadisi yana nan naɗa da hadisin ne koyaushe a tattare da shi amma duk da haka a ce kuskure ya faru ya ce daga waye kuskuren ya faru daga aliyu ko daga almajiran shi waɗanda suka kwaikwayi kiyaye wannan riwaya kamar yadda suka gani daga malaminsu ya ce don haka wannan ba kuskure ba ne a takaice kenan jama'a kun ji da'awa ta farko ita ce mai da'awar wahami a cikin hadisin to wahamin aka yi da'awar shi ana da'awar kenan hadisin bai inganta ba to kun ga da waɗannan maganganu waɗanda mun karanto kaɗan ne daga ciki muna fatan duk wanda yake saurare sai nemi wannan littafi sahifa ta ali tare da ta hakikin wannan malami ainihin fauzi zai samu da'awa ta biyu malam yace saniyan daf'u da'awa litirab al sai kuma ture da'awar ittirabi malam ce wa qad zakara ba'd al-hanafiyya kama naqalahu anhum ibn hajr anna ba'd ahadith as-sahifa muttarib ibn hajar yace wasu hanafawa sun ce lallai dai wasu daga cikin riwayoyin hadisai na sahifar aliyu din ma akwai ittirabi a ciki wato akwai tifka da warwara faqad waqa fi riwayati ma baina labataiha وفي ثانية مأزميها وفي ثالثة ما بين جبليها suka ce kun ga dai inda ittirabin yake na ɗaya aka ce annabi ya ce ma baina labataiha tsakanin labata guda biyu to laban nan su ne waɗannan duwatsu baƙaƙen duwatsu falalan duwatsu waɗanda muka ɗan tattauna magana harra kenan a wata riwaya aka ce ma'azimaiha wato kamar wasu maɗaukai nata wato gefanta ƙarshen garinta sannan sai kuma jabalaiha duwatsunta na abin nan guda biyu su da suka tashi suka dubi wannan sai suka ga akwai tufka da warwara amma bari dan wayan muku da kai jama'a idan aka ce faɗin zaria daga gwargwaje zuwa samuru sai kuma aka ce daga dakaci zuwa ina da asibitin na yake sayi daga dakaci zuwa sayi yanzu kai dan zariya ka san ba tufka da warwara wato ana nufin fadin zariya idan ta gabas da yamma ne to daga gwargwaji misali ai daga daga dakaci zuwa saye misali kawai nake maku fadin zaria daga kudu zuwa arewa sai ce daga samuru zuwa gwargwaje kaga ba tufka da warwara ko a takaice wannan shine abin da aka bi aka warware waɗannan maganganun da suke da'awar cewa akwai ittirabi akai na fata an gane amma sai da malam ya fara duban yadda za a yi da'awar ittirabi daga wannan magana kawai misali yanzu idan ainihin ka ji a cikin alkur'ani ana magana halittar dan adam ai halittar mutum insan walaqad khalaqnakum ha thumma sawwarnakum thumma qulna lil mala'ikati isjudu li adama to yanzu wannan halittar da Allah yake magana halittar wa yake nufi adam to duk sanda kaje Allah yana cewa ya halicce ku da ƙasa to Adam yake nufi duk sanda kaje yana cewa ya halicce ku da mani to ku yake nufi to amma kuma sai kaji duk inda zai faɗi insan zai faɗi ya halicci insan da ruwa ya halicci insan daga tabo to insan daga tabo Adam insan daga ruwa ruwan mani mutum ƴaƴan shi saboda haka kenan duk sanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce madina ma baina labatai hato yana nufin daga gabas yamma daga kudu arewa don kuma sai ce jabalai ha domin waɗancan laba ba a kiransu dutse falalan duwatsu ne to sai ce daga labatai ha to kaga yana nufin misali gabas da yammacin madina fadinta waɗannan laba sharkiya da garbiya su ne harrar sharkiya da harrar garbiya to in kuma ya ce jabalaiha to jabal su ne ayir da kuma saur sauru yana arewa bayan uhud airu yana kudu bayan zulhulaifa sau da haka ashe kun ga a can yana faɗin faɗinta gabas da yamma can kuma faɗin kudu da arewa kawai na takaita muku maganan ne don ku ju hanyar da za a ba a rushe wannan da'awa ta ittirabi kenan to gashi nan kuma in ka karanta za ga ƙarin bayanai akan haka daga ƙarshe jama'a kamar yadda muka yi alkawari ga ainihin map din yadda kowa zai ganta musamman waɗanda za su gani ta hanyar ainihin na'urar yada bayani ta zamani ga inda jabal sau yake ga inda jabal ayi yake da maduwa sau gashi a bayan uhud ayar kuma gashi a bayan gurgulaifa
waɗannan dai su ne ainihin bayanan da nake fatan kowa ya natsu don ya fahimta kun gan su ga su ga dutsen uhud yanzu kun ga nan ce arewa nan ce gabas to ga dutsen uhud ga saur a bayan shi sannan ga zulhulaifa ga kuma ainihin jabalu air a bayanta kaga don haka za ga ga almadina sai ce almasjidin nabawi albaqi' na fata an gane to bayan nan in ka taho ga inda ainihin jabalu air din yake sannan ga jabalu ainihin wato salam ga sunan dai ga jabalun roma duk ga sunan saboda haka yan lamarin jama wannan hadisi babu wata matsala dangane da shi ko miskala zarratin Allah madaukakin sarki ya taimaka to sai alfasul thalith na'am wa yake da magana alfasul thalith as-sahifa wa kutabatu sunna fi ahdi ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam bayani dangane da wannan sahifa da kuma ainihin tarihin rubutun sunna a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam هناك دلالة قوية من نصوص الصحيفة على أنها قد كتبت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم yace wannan sahifa da ke gabanmu jama'a akwai dalilai masu ƙarfi na nassoshin da ke cikin ita kanta takaddar waɗanda ke nuna cewa an rubuta ta a zamanin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam min misli qawli Ali radiyallahu anhu misali irin magana aliyu Allah ya kara mishi yarda da aliyu yake cewa hadhihi sahifa ataniha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wannan ainihin sahifa manzon Allah ya bani ita kun ga cewa manzon Allah ya bani ita yana nuna me tun a zamanin annabi aka rubuta ta wa qawlihi ma indana shay'un min al-wahyi aw qala kitabun min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama illa ma fi kitabillah wa hadhihi sahifa da kuma maganar da Aliyu yake cewa mu dai ahlul baiti ba wani abu na wahayi a wurin mu ko kuma babu wani littafi na manzon Allah a wurin mu sai littafin Allah sai kuma wannan takarda wa an abi juhaifa annahu dakhala ala ali abu juhaifa sahabi ne ya shiga wurin Aliyu Allah ya kara mishi yarda fada'a bi sayfihi sai Aliyu ya sa aka kama takobin shi fa akhraja min batni sayfi uduman sai ainihin aliyu ya fitar da ainihin wasu fatu ko fata aliyu ya fitar da ita aridan mai fadi faƙala sai ce ma taraka rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ghairu kitabillah ghairu ghairu kitabillah alladhi anzalahu illa wa qad ko balagathu ghairu hadha yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan littafin Allah da Allah ya saukar bai ainihin bar wani abu ba illa wa qad haka ne balagathu ghairu hadha ko kuma ballagatuhu ghairu hadha duk wani abu da manzon Allah ya bari na littafin Allah da Allah ya saukar mishi to sai da na isar muku da shi sai dai wannan to menene wannan gashi sai ce bismillahir rahmanir rahim min muhammadin rasulillah qala daga muhammad manzon Allah yace li kulli nabiyyin haram ko na nabi yana da harami wa harami almadina madina ita ce ainihin haramina kaga a cikin sahifar take malam yace fa sahifa dan haka ita wannan takarda kanat inda rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam tana wurin manzon Allah wa ataha li ali sai manzon Allah ya bada ita ga sayyidina Ali wa hadha huwa alladhi yumkin an yufhama min al-khususiyya li Ali radiyallahu anhu in ma za a fahimci akwai wani abu da annabi yake ba Ali ko to wannan ya kamata a fahimta idh alladhi fi sahifa laysa khassan bi domin abin da ke cikin takaddar ko ai ba Aliyu ne kadai ya ruwaito ba to menene Aliyu yake nufi da cewa annabi ya bashi shine wato annabi ya bashi ita a rubuce a halin da kuma annabi ya karantar da wasu wannan abin da ke ciki amma shi rubutacciyar annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bashi gashi sai malam yake cewa wala bi alil baiti haka ba abu ne wanda ya keɓanci su alul baiti ba domin su abu huraira da su jabir mun ji sun ruwaito faqad naqalahu kathirun min as-sahaba ridwanullahi alaihim haƙiƙa an samu da yawa daga cikin sahabbai su ma sun ciro da yawan abin da ke cikin wannan ainihin sahifa kama sabaka an zakarna kamar yadda mu gabatar da bayani bal hunaka ma yuthbitu anna shay'an anna shay'an ما في الصحيفة كان مكتوبا عند بعض الصحابة رضوان الله عليهم ما لن يكي cewa kai akwai abin da ke tabbatar da cewa ma wasu abubuwa da ke rubuce cikin wannan takarda to yana rubuce a wurin waɗansu sahabban ma faqad rawa muslim bi sanadihi an nafi ibn jubair anna marwan ibn al-hakam khataba an-nas fa dhakara makkah wa ahlaha wa hurmataha domin imam muslim ya ruwaito hadisi ta hanya ainihin wato nafi'u dan jubair ya ce marwan ibn marwan ibn al-hakam Allah ya kara musu yarda ya yi hudu ba wata rana ga mutane ya ambaci makka ya ambaci mutanen makka ya ambaci haramcin makka walam yadhkur al-madina wa ahlaha wa hurmataha to amma sai bai ambaci madina da mutanen madina ba da kuma ainihin darajarta fanadahu rafi ibn khadij to shi marwanu tabi'i ne sarki sai ainihin rafi'u dan khadij sai ya kiraye shi faqala sai ya ce mali asma'uka zakarta makkata wa ahlaha wa hurmataha wa lam tadhkur almadina wa ahlaha wa hurmataha wa qad harrama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ma baina labatayha me yasa naji ka ambaci haramcin makka da mutananta da garin amma ban ji ka ambaci madina ba bayan manzon Allah ya mai da ita harami tsakanin waɗannan labobi nata guda biyu wato waɗannan falalan duwatsu wa zalika inda na fi adimin khaulani sai ke cewa wannan maganar da nake faɗi cewa madina harami ce na rubuce a wurinmu a cikin wata fata ba khaulaniya wato wadda mutanen garin khaulan khaulanawa suka zauna suka gyara ta in shi ita in kana so aqra'atuka ko e a qara'atukahu in ka so sai in karanta maka abin da ke cikin wannan fata to kaga wannan hadisi yana nan ainihin gashi nan kamar yadda malam ya kawo a ina yace ya dauko shi a cikin sahihu muslim ha yanzu kenan kaga me wannan riwaya take bayyanawa hatta rubutun ma ko rubutacciyar ta ma ba aliyu ne kadai kadaitu da ita ba ga wani sahabi ya ce shi ma yana nan rubutacciya kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam yace wa idza kana sahifatu ali radiyallahu anhu zakara fiha fara'id as-sadaqa بهذا اللفظ المجمل فإنه قد ورد في صحيفة أبي بكر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصف تفصيل تفصيلي لهذه الفرائض يتي إنهر أتكن تكدن تعلي الله يقال مش يرده an samu bayani dangane da farlancin ainihin sadaka da wannan lafazi a dunkula ko to ita kuma sahifa abubakar tana dauke da bayani na dalla-dalla dangane da waɗannan bayanai na sadaka faqad rawaha al-imam al-bukhari wa sanuriduha insha Allah ta'ala qariban ka muhawala li ikmali surati sahifa yace in Allah so tunda bukhari ya ruwaito ta ba da jima wannan ba za mu kawo ta nan kusa ya zama kenan muna kokarin cika abin da ke cikin wannan sahifar ta Ali ku duba sahifar Aliyu ta zo da bayanin cewa manzon Allah ya farlanta sadaka to ita kuma ta Abubakar fa ta zo da bayanin cewa ga yadda sadakar take kaga kenan aka hada su to an kawo abin a dunkule da kuma a fassaran shi kuma duk daga manzon Allah ta hanyar manya-manyan sahabban shi Abubakar da Ali kama kanat inda Ali radiyallahu anhu kamar yadda ita ta zo a wurin Ali a dunkulata kuma ta zo a wurin Abubakar da bayani gashi nan malam ya ci gaba da bayani dai wanda ainihin yake tabbatar da cewa gaskiya babu shakka manya-manyan sahabbai kamar su Jabiru dan Abdullah sun ainihin ruwaito Salim ma ya karbo daga Abdullahi dan Umar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama di ya faɗi waɗannan maganganu sannan sai malai ce istidlalul bukhari bi sahifa wa ghairiha ala kitabatil hadith bukhari da kanshi ya kafa hujja da wannan sahifar domin bukhari yana daga cikin malaman hadisi da suka tabbatar da riwayar abu sa'id al-khudri da take cewa annabi ya ce kada ku rubuta hadisi daga gare ni kar ku manta bukhari ya ce wannan ba daga annabi bane mawqufi ne akan sa'id ibn al-musayyib abu sa'id al-khudri afwan a karkashin haka kuji a karkashin haka bukhari yana ganin tun a zamanin annabi annabi da kanshi ya bada umarni kuma sahabbai suna rubuta don ba wani hani da yazo in ka kawo wannan zai ce maka ai riwayar ta inganta amma mawqufiya ce dan haka babu hujja a cikin ta to dan haka bukhari sai ya hujja da wannan sahifa akan cewa lallai ita kanta tana tabbatar mana da cewa an rubuta hadisi da sunna a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama da umarni da sanin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam Allah madaukakin sarki ya taimaka ibaratu tahdith la tadullu ala adamil kitaba ta haka kuma fa wasu suka sake kawo wani rudani kuka koma can shafi na 43 malai yace ibaratu tahdith la tadullu ala adamil kitaba Aliyu yana cewa haddasani Rasulullah a cikin wata riwaya ko a cikin wasu riwayoyi sai wasu suka rike wannan akan cewa wannan dalili ne akan ba rubutawa bane haddasani sana yace a malamin ka zai iya rike littafin sunan Tirmidhi yana karantar da kai a rubuce naka a rubuce nashi a rubuce kuma in ka je ka ce haddasani don haka malam yake cewa amfani da kalmar at-tahdith a wajen sigatul ada'i wa tahammul da Aliyu yayi ba ta nuna cewa ba rubutacciya bace na fata an gane ta yi ga ta a rubuce kuma manzon Allah ya karantar da shi kuma ya bashi ita kitabatul kathir min as-sunna fi ahdi rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan sai malam ya kawo rubutun da dama daga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine sai kawo namuzajani amaliyani ala kitabati sunna fi ahdi rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ainihin kawo misalai guda biyu a aikace na cewa tun zamanin manzon Allah an rubuta sunna shine ya kawo bayani akan sahifar aliyu da bayani akan sahifar abdullahi dan amr dan as ita sahifar abdullahi dan amr dan as tana nan da yawa ainihin a cikin musnadul imami ahmad ta kai kusan riwaya 627 duk gata nan profesa ya ainihin kawo bayani dangane da su na fata an gane sa'annan sai mala ya ce istikmalu suratu sahifa wannan magana da muka fara ɗazu ne maganar a ɗauko riwaya abubakar a fassara riwayar aliyu da ita shine ya kawo shi ce istikmalu surati sahifa sahifar ta zo da bayani akan zakka a dunkule ta sayyidina abubakar ta zo da bayani akan zakka da bayanai ɗaya bayan ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya taimaka wannan ita ce gabar da zamu tsaya sai an zo karatu na gaba zamu tashi daga shafi na hamsin da ɗaya inda ya ce alfaslun rabi fikhu sahifa waɗannan fiƙihu ne ke cikin ita wannan sahifa in mun zo su ma za mu zo mu tattauna su a tattakaice sa'annan sai a ci gaba da karatu insha Allah ta'ala amma dai da ƙarshe ina tuna muku bayanin wannan littafi kitabatu sunna fi ahadi ko fi ahadayi nabi sallallahu alaihi wa sallama wa sahaba ridwanullahi alaihi wato a zamunna biyu na annabi sallallahu alaihi wa sallama zamanin annabi da zamanin sahabbai ya tabbata an rubuta sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku nemo wannan littafi ku karanta zai taimake ku kwarai da gaske Allah madaukakin sarki ya taimaka na'am wa yake da tambaya wa alaikum assalam eh shi din ne ai shi yasa so da dama ai mutane sai su kawo mana bin baz ya ce usaimin ya ce da gwiwa ne shi ne shi ma wancan kuskure ne ai suna da yawa jama'a suna da yawa ina fata an gane yanzu musu abu zubairi hai babban malami ne ya tafi akan wannan kuskuren ba a cewa malami saboda girman shi baya kuskure yana iya kuskure inna ma ba a yi musu zato ne mummuna ba duk ko fada kaga suna yi suna fada ne akan tabbatar da gaskiya shi yasa malam ibnu taymiya yace raf'ul malam anil aimatul alam yace a dauke zargi akan su ba a zargin su suna fada ne don kare gaskiya fada ne lillah alghadabu ne lillah na'am wa alaikum salam wa rahmatullah eh shine zamu karanta makon mai zuwa shine fiqhu sahifa din ya hakuri eh mun biyo sahifa ɗaya bayan ɗaya ne yanzu an gama tabbatar da riwayoyinta lafuzzanta ingancinta cewar babu wani kuskure ba wani rudani a cikin riwayar da kuma cewa ba ma aliyu ne kadai ya ruwaito ba akwai waɗanda suka ruwaito a wajen riwaya a wajen ɓangaren ma'anar abubakar har sharhin ta ma ya ruwaito to yau mun gama tabbatar da wannan to sa'annan me take ɗauke da shi shine karatun da za mu zo mu abin nan irin waɗannan abubuwa na'am anan za mu saurara muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik